أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi darasi na ashirin a cikin karatunmu na sharhin ibn aqil ala ala alfiyat ibn malik yau sha tara ga rabi'ul awwal hijira ta 1441 kuma sha bakwai ga ga watan sha ɗaya ko 2019 za mu tashi babu za mu tashi sabon babi ko sabon fasali kai ismul ishara na'am
bismillah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah ismul ishara na'am yace ismul ishara wato wannan shine jinsi na uku na ajnas din wato al-ma'rifa ismul ishara sunan da ake ishara da shi shi isharar ita ce take ayyana shi tun dama maksudin at-ta'rif ayyana ayyana abinda wato ayyana kalma ayyana suna to daga cikin hanyoyin da ake mayar da suna ya zamanto ma'arifa ayyananne sananne shine al-ishara to shine yanzu zai yi ismul ishara bayan mun yi a na farko abdamir mun yi na biyu al'alam yanzu kuma za mu yi na uku shine ismul ishara na'am bidhali mufradin mudhakkarin ashir bibi wa dhihti ta ala al-unthas ala al-unthas ala al-untha tasir نعم بذال مفرد مذكر أشر بذي وذي تيتا على الأنثى اقتصر يجي كي إشارة بذا دذا هلف ذا لمذك لمفرد سونا وندي كمفردي shi kadai wato ba biyu ba ba musanna ba jam'i ba muzakkarin namiji ba untha ba ba mace ba to kai ishara bi za بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر كي اقتصاري كتكيتا على الأنثى أكن ود سونا وند يكي نا مفرد أما كما أنثى ماشي بذي وذه تي تا kaga lafuzza har guda hudu ga unsa amma ga muzakkar lafazi ɗaya kawai na'am yusharu ila al-mufrad al-mudhakkari bi dha ana yin ishara ana yin nuni ga suna mufrad muzakkar da za
na'am wa madhhab al-basriyyin a mazhabar malaman basra anna al-alifa min nafs al-kalima cewa ita alif din nan min nafsil kalima tana daga cikin kalmar wato ba za'ida ba ce
وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة alkufiyun su kuma suka tafi kan cewar wannan alif din za'ida ce
ويشار إلى المؤنثة بذي وذي بسكون الهاء
ana yin kuma ishara ya zuwa ga almu'annatha shine suna wanda yake mufrad kuma na mu'annath da zi wa zi da bisukunil ha zi na'am wati wata da kuma ti da ta wa zihi da zihi bi kasril ha'i bi- zihi eh, zihi zihi eh, bi kasril ha'i bi ikhtilasin bi ikhtilasin ikhtilasin ka haɗiye maddar karkace ba zihi ba zihi wa shine bi ishba'in ikhtilas wa bi ishba'in da kuma ishba'i shine ka cika kasrar ka ce zihi zihi
wa tih wa ti wa tihi da tihi bi bi- sukuni bi- al-ha'i wa bi kasriha to da bi bi- bi sukuni ha'i wa bi kasri ha tihi da tihi باختلاس I- وإشباع ita ma kuma biktilasin wa ishba'i Eh, tihi da tihi tihi biktilas tihi ishba'
وذات wa zatu da kuma zatu kaga yayi istidraki akan musannif da asma'ul ishara waɗanda suke sama da waɗanda ya faɗa guda hudun sai dai za a iya cewa a musamman zatu kaga bai faɗe ta ba duk da zihi za a iya cewar zih da ya faɗa to a kuma za a yi ilhaƙin zihi da zihi tare da ita haka ma ti a- a- a- haka ma a, to bai faɗi tihi ba na'am alma a cikin almuzakkar a ya faɗi zani kawai amma y- a cikin sharhi ya kawo waɗansu Eh, ya ce waƙar zakar al'ulama arba'ata alfazinin ukhra al'awwal a za bi hamzatin zahi za'i bi hamzatin maksuratin ba'da alif والثاني ذائه بهاء مكسورة بعد الهمزة المكسورة ذائه آه، والثالث ذاؤه بهمزة مضمومة وبعدها هاء مضمومة الرابع آل آه، بهمزة ممدودة بعد لام ثم كاف هلك آلك
مفرد مذكر eh, annazim fi kitabihi at-tafsir shi ma kaga ibn hisham da- zaɓin kawai ya tsaya a kai duk da yake masu sharhi din sun ƙara wannan wa idafu ila za za'u a- a- bi ham- za'i hamzatin maksura ba'da al-alif Mm. wa za'ihi wa za'uhu qala az-zajir قال الراجل هذا أه الدفتر خير دفتري في كف قرم ماجد مصور يروى بكسر الهاء وضمها
ذاك ذاك أي كاف لل- للإشارة إلى البعيد ني. مم. ذاك دا ذلك مم. نعم
وذانتان للمستفن المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تدع نعم وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع yace wa zani zani kuma tani da kuma tani a, zani tani lil muthanna ga suna wanda yake muthanna na tathniya al murtafi mai yi ma wanda yake mai rafa'a wato wanda yake a halin rafa'a a zani ga muzakkar tani ga mu'annatha wa fi siwahu a waninsa kuma wani almurtafi din kenan ba wani almuthanna ba wani almurtafi shine almansub wal majrur Mm, zaini taini udhkur to ka ambaci zaini da taini tuqi sai kai da'a sai kai biyayya sai ka bi ka'ida نعم.
يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذان ana yin ishara ya zuwa ga suna na tasniya sunan biyu almuzakkar wanda yake muzakkar a- akwai- akwai- bi a wato fi halatin rafi a halin rafa bi zani da zani
وفي حالة النسب a والجر halin nasba da jarra kuma بذين da zaini
وإلى المؤنثتين ya zuwa ga kuma mu'annasai guda biyu بتاني في da الرفع tani arrafa وتين في النسب da والجر kuma taini fi nasbi wal jarri Mm, kaga sai ka ce a zani waladani Mm, eh, ko a zani waladani ko zani kitabani tani bintani Eh, ra'aitu a tainil tainil bintaini Eh, marartu bitainil bintaini
Malam ba sai an ƙara hawan ɗin ba kenan.
ha'un Hatani.
a'a haɗin ai wannan na tambih ne Eh, amma asalin isharar su ne wannan Mm, a haɗin wannan na tambihi ne na'am oho ai to to- to ku kawo misalan za rajulun Mm? Mm? kuma ka ce tamra'a ti imra'a ti binti Mm? ti binti tihi binti eh tihi shine ismul ishara mubtada binti a khabar ko Mm. tunda shi ismul ishara da- da'ima ne kan zo a a a zaka yi masa shi ma zaka yi masa irabi ne a matsayin suna kuma an kara wasu abubuwa kamar yin su ha- hatani bintani duk duk shi ne da ya yi shine eh ai wai dan a cire hadin a kan cewar ba sai da ita bane ake ismul ishara din na'am وبولا أشد جمع مطلقا والمد أولى ولد البعد انتقا
نعم بالكاف حرفا
بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة na'am yace wa bi yace wa bi ula ashir lil- li jam'in mutlaqa da ula kuma kai ishara ga jam'i mutlaqa wato ba ba tare da wani kaidi ba sawa'un jam'i ne na mudha- na muzakkar ko jam'i ne na muannas sawa'un jam'in nan a halin raf'a ne ko halin nasba ko halin jarra shine mutlaqan ka ce ula rijal ula banat Hmm? wal maddu aula amma kai masa madda shine yafi ba kai kasra ba ka ce ula'i Hmm? ula'i rijal Hmm? waladal bu'tin tiqa bil kafi harfan duna lamin aw ma'a waladal bu'di intiqa kai nutuki ladal bu'di yayin wato a a wajen albu'di nisa bil kafi da kafi Mm? harfan halin kasancewarsa harafi wato harafin kaf kai nutuki tare da shi duna lamin ba tare da lam ba au ma'a ko kuma tare da lam din shine ka ce a ulaka Mm? Mm, mm, ulaka ko ula'ika duna lamin ba tare da lam ba au ma'a ko kuma tare da lam din Mm, ka ce mm, ulalika wallamu in qaddamta ha mumtani'a amma idan ka kaddamar da ha wato ha'ut tambih to yin faɗan lam mumtani'a ana hana shi saboda haka ba za ka ce ha'ulalika ba Mm. Ha'ula- ha'ulalika shi ne na'am wallamu in ƙaddamta ha na ce ba za ka ce ha'ula'ilika ko ha'ulalika Mm. Mm. shi ne wallamu in ƙaddamta ha mumtani'a in ka ƙaddamar da ha to ba za ka ce lam ba sai dai ka ce ha'ulaka eh lam a'a lam din da ake karawa duna lamin auma'a ulalika bari mu karanta sharhin
يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى ana yin ishara ya zuwa ga jam'i halin kasan- ya kasance muzakkar ne ko mu'annas da ula ولهذا قال المصنف don haka ne sai musannif ya ce أشر لجمع مطلقا ya ce ashir li jam'in mutlaka ka yi ishara ga jam'i mutlaka ba tare da kaidi ba ومقتضى هذا to abinda wannan yake hukuntawa أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم cewa ana yin ishara da ula ilal uqala'i ga masu hankali wa gairihim da waninsu وهو كذلك al'amarin ku haka yake
ولكن الأكثر استعمالها في العاقل sai dai mafi yawan amfani da ula fil aqil akan mai hankali ومن ورودها في غير العاقل قوله daga zuwa a- a- a fadin a- daga yana daga zuwan a ita ula a cikin wajen amfani da ita isha- wajen ishara ga ba mai hankali ba faɗin mawaƙi ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام ثم المنازل بعد منزلة اللوى آه، واتو كي زرجي ga ah, almanazil wato masaukai ba da manzilatin liwa bayan masaukin alliwa to alliwa ah, me ya fassara alliwa a nan- a ciki اسمه اسمه كان ismu makanin آه.
a a فغير أي
baliwa mudafin ilaihi سكت ما بين التخويف bisibtin liwa ya bayanar da huli gaskiya ne
يقولين sunan wuri ne bisibtin liwa to amma to wannan zai zama to mu dauke shi a mawdi' din kenan ba da man wato ka zargi dukkan wani masauki bayan masaukin alliwa kaga wannan yabo ne ga alliwa din kenan duk wani waje in ba liwa ba to abin a zarge shi ne wal aisha ba'da ulaika al ayami haka zalika wato ka zargi dukkan wata rayuwa bayan waɗannan kwanakin da muka yi aliwa ya zo da masoyiyarsa kenan a can kaga sai ya ce ula'ikal ayyami ula'ikal ayyami al'ayyam kaga gairul aqil ne amma aka yi amfani da ula gare su Mm. na'am وفيها لغتان wa fiha a cikin ula akwai lugatan akwai luga biyu المد almaddu ula'i وهي لغة أهل الحجاز ita ce lugar ahlul hijaz mutanen hijaz وهي الواجهة في القرآن العزيز ita ce kuma ta zo a cikin alkur'ani buwaye- mabu- mabuwayi
والقصر kuma a- da kuma luga ta biyu ta ce alkasur wato cirewar a madda ba madda ba yin ya zamanto maksur وهي لغة بني تميم da ce lugatu bani tamim lugatu bani tamim sai ka ce ulaka ba tare da hamza ba Mm, amma haka a cikin alku- a- a- a- a- qur'ani bai zo da haka ba a cikin wani na nufin kan cewa kenan hat- ba wata kira'a da ta zo haka na'am نعم. وأشار بقوله ولدى البعد انتقى بالكافي إلى آخر البيت
na'am a wa ashara bi qawlihi kuma yayi ishara da fadin sa waladal bu'din tiqa bil kafi yayi wato kai nutuki ladal bu'di wajen a ishara ga abin da yake ga- ga nesa bil kafi da kaf ya zuwa ƙarshen baitin كأن المشار إليه له رتبتان da cewar wato abin da ake ishara gare shi yana da martaba biyu القرب والبعد alqurbu martabar kusanci wal bu'du da martabar nisa فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب to dukkan abin da ya gabata fa ana yin ishara ilal qarib ya zuwa ga makusanci shine za da zi da ti da ula dukkaninsu ya zuwa ga alqarib ne فإذا أريد الإشارة إلى البعيد to idan ana nufin yin ishara ya zuwa ga mai nis- ga nesa ga- ga nesa أتي بالكاف وحدها sai a zo da kaf ita kadai فتقول sai ka ce
ذاك ka rajul
أو الكاف واللام ko kuma ka zo da alkaf wallam نحو ka ذلك ce zalika وهذه الكاف ita wannan kaf din da ake zuwa da ita حرف خطاب to ita harfin zance ne wanda kake zance da shi فلا موضع لها من da haka الإعراب ba ta da mawdi'i ba ta da bigire a cikin i'rabi وهذا لا خلاف فيه wannan babu sabani a kansa shi yasa ha gaske cewa shi yasa a shi yasa sukan ce a Hausan man Nasiru wancananka eh, ka tunda nan a nuna kan cewa khitabi ne na kaf din na khitab ne إن جميع يكتب ذاك eh eh, wancananku وذاك Mm, zalikum zalikumullahu rabbukumul haq zalikum wancananku shine ishara wannan kaf din na khitab ne na wanda kake zance da shi ne
ذاك شيء أصرف عليه حسب sai a sarrafa shi hasarin hasabin al-mukhatab wanda kake zance da shi kace zalikuma zalika zaliki zalikum zalikunna fa zalikunna alladhi lumtunnani fi Mm. na'am
وهذا لا خلاف فيه wannan babu saɓani a kansa فإن تقدم cewa wannan cewa wannan kaf ɗin harful khitab ne نعم.
na'am فإن تقدم حرف التنبيه To idan har- الذي هو ها to idan harafin tambihi harafin faɗakarwa ha wato ku faɗaka ka ji نعم.
wa huwa ha alladhi huwa ha shine ha على اسم على اسم الإشارة akan sunan ishara أتيت بالكاف وحدها sai ka zo da kaf ita kaɗai فتقول sai ka ce هذاك ha ka نعم.
ba za ka ce ha zalika ba
وعليه قوله wa alaihi qaw a bisa faɗinsa a abi- a wannan ka'idan ne faɗin a sha'ir رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل ولا أهل هذا كالطراف الممدد إيه، يجي رأيت بني غبراء ناغا واتو بنو غبراء لا ينكرونني باسا ين إنكاري غرين واتو سنسني باسا سنن واتو باسا إنكارن matsayina a cikinsu da a falalata wala ahlu hadha ka tirafil mumaddadi hakanan ma a ma'abuta hadha ka wancan at-tiraf at-tiraf yace shine at-tiraf bi kasri ta bi zinatil kitab al-bayt min al-jild ba hakanan ma mutanen wannan wato a bukkar bukkar da aka yi ta fata almumaddadi wadda take mai girma Um, almu- a- a- a- afwan, almumaddad al'agniya ahalar tirafi almumaddad al'agniya ya almumaddad dai shine wanda aka wa- wadda aka yi ta mai girma to wanda eh, kano- eh, kanofi كانوا بيجي Eh, shine amma kanofi da aka yi na fata ba na plastic ba Mm, to kaga ai cewar mumaddad mai girma ce ya nuna wadatar Eh, ya nuna wadatar cewa wato suna karban baki Eh, wato hatta a banu gabra'a da da ma mawadata duk ba sa inkari na wato sun san matsayi na kaga sai ya ce ashahid shine ahlu hadhaka ashahid fihi qawluhu hadhaka haythu jaa biha at-tanbih ma al-kafi wahdaha wa lam yaji bil ولا يجوز الاتيان بالكاف واللام baya halattar a zo da alkaf tare da lam فلا تقول na haka ba za ka ce هذا لك ha zalika ba ba za ka ce ha zalika ba shine ya ce shine ai yake cewa wallamu in qaddamta ha mumtani'a in qaddamta ha yana nufin lafazin ha Eh, in ka kaddamar da lafazin ha littanbi mumtani'a to wannan tana hannuwa yasa ya rabe wani rubuta damta da haɗe eh shi yasa wajen bu- wajen rubutun ba mutum ya haɗe in ya haɗe Sai ka ɗauka in sai ka ka ɗauka zamirin lam ce zamiri shi take koma ya zuwa ga lam ولا آم، وظاهر كلام المصنف
na zahirin zancen almusannif أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان afwan da Allah ku tsaya ku ji wannan ba muna cewa wajen ula'i ba نعم ya ce lugatu tamim نعم to nan naga shi mai ba Hijaz- shi ya ce na eh banu tamim ba Hijaz ke a su najid ne halu najid su ne qais wa rabi'a a a lura tana mudar tana mudar ai su suna hijaz ai ko Mm, na'am Ah, ذكر الفراء في آه، ذكر ذلك الفراء في لغات القرآن في لغات القرآن القرآن شو أنا تكتم قرآن أولاك yana ciki هكا يجي to a ina yana yana kira
سيسألك قراءات إن أولئك إن يتفوجن يؤمنون أولئك على هدى من ربهم آه، أولئك هم ال- آه آه. وقرأ الجمهور يؤمنون بالهمزة بال- بح- بالهمزة ساكنة بعد الياء وهي فاء الكلمة و- وحذف همزة أفعل حيث وقع ذلك وحذف ح- آه، همزة آه، وحذف همزة أفعل حيث وقع ذلك ورش وأبو عمر وأبو أمر وقرأ رجين بتحريك الحمزة مثل يؤخركم أن تدرس فسأنجي لتفن قراءات التفسير التفسير a ai mushkilan ba zai zamanto a cikin zai zamanto a cikin kira'at al'ashir al-mutawatira bari mu gani bai kawo shi ba a cikin kira a cikin inda aka yi sabanin kira'at Eh, wannan fi kira'at al-ashir na'am Ciniki a kira'at shalba.
نعم مهم. وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان ظاهر زنشان المصنف cewa babu a a babu sai a- wato rutba babu wa- a- wato shi almushar ilaihi a wanda ake ishara gare shi bai kasance gare shi ba illa martaba biyu
قربى وبعد martabar kusanci da martabar nisa كما قررناه kamar yadda muka tabbatar da shi والجمهور على أن له ثلاث مراتب to waɗa amma aljumhur mafiya yawan malamai cewa yana da martaba uku قربى makusanciya ووسطى matsakaiciya وبعدا manisanciya ويشار إلى من في القربى sai a yi ishara ya zuwa ga wanda yake kusa بما ليس فيه كاف ولا لام ba ta da abin da yake babu kaf da la da wala lam a cikinsa كذا kamar ka ce za وذي da zi وإلى وإلى وإلى من في الوسطى fulwusta ya zuwa ga kuma wanda yake alwusta wanda yake a a tsakiya بما فيه الكاف da وحدها abin da yake akwai kaf wahdaha ita kadai نحو ذاك ka ce za kamar ka ce za ka
وإلى من في البعدى kuma a ishara ya zuwa ga wanda yake nesa بما فيه لا كاف ولام da abin da ya haɗa kaf da lam نحو ذلك na kamar zalika Mm? zalika to kuma kaga a cikin isharar ma bai faɗi ishara ya zuwa ga almusanna ba Mm? ko Mm, tani da zani bai yi ishara bai bai ambace su ba
ذلك ذلك Eh, الراجل من أمبر ko eh lil musanna eh haka ne wa thani tani lil musannar murtafi wa fi siwahu dhaini tayn kurtuqi haka ne na'am
وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انتقل أو هن
نعم وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان كي إشارة ده هنا ده كما ها هنا يزوى دان المكان مكاني وندي يكي مكسنشي وبه الكا وبه الكاف صلة كما شيما كسادد ده كاف تارد شي في البعد وجن نيسا كتشي هناك كتشي هناك كو نعم au bi thamma fu ko kuma ka yi furuci da thamma wato a a wajen ishara ga al- l- a- wato filbodi kenan ka ce thamma muta'in thamma amin au hunna ko kuma ka yi ishara da hunna au bi hunalikan tikan ko kuma ka yi nutuki da hunalika au hinna ko kuma da hinna duk wannan filbodi kenan na'am يشار إلى المكان القريب بهنا ana ishara ya zuwa ga bigire wanda yake makusanci da huna ويتقدمها هاء التنبيه ha'ut tambih yana kusa kuma ha'ut tambih tana gabatarta ويقال sai a ce ها هنا ha huna haɗin littambi ce ka faɗa ka kaji huna nan haɗin littambi ce ba ta cikin wato kalmar ba ta cikin isharar
ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك kuma ana yin ishara ya zuwa ga manisanci a bisa ra'ayin shi al-musannif annazim da hunaka وهنالك da hunalika وهن da hinna وهن
بفتح ال... بفتح الهاء وكسرها إيه وهن وهن وهن مع تشديد مع تشديد تارد شدة جنون وبثم دق- da kuma thamma وهنت wa hinnata nan ni kuma ya ce hinnata in kamar yadda ake cewa thummata In ka- ni'imat kace waye ne ya ce ni'imat bil fathi ko a cikin amma ai fatahar fatahar ta fatahar ta mu ai ta ta wasali ce isharu ila al makan al qarib bi huna wa ha huna nahu inna ha huna qa'idun wa lil ba'id bi hunaka wa ha hunaka wa hunalika wa hinna wa hanna wa hannata aw thamma ko kuma hannat nan bai bai zabt din ba هنت بكسر ال- na'am bari mu ga lashmuni بكسر الهاء na'am هنت hinnat a'a wai ita ta din أوكي.
hinnat ne ko hinnata eh kaga au hannat a التصريح على التوضيح أو هنت بفتح الهاء والنون المشددة وسكون التاء هنت هنت بآء هنت هنت
إيه، بفتح الهاء والنون المشددة وسكون التاء هنت وهي هنا وهي هنا المفتوحة المفتوحة الهاء زيدت عليها التاء الساكنة فالتقى ساكنان حذفت ألفا ألفا حذفت ألفها لالتقاء الساكنين وقد تكسر هاؤها هنت هنت مم.
تعطي أبو بلال.
إيه، أو ثم بفتح المثلث أو تشديد الميم وبنيت على الفتح للتخفيف ولم تكسر وانا التصريح على التوضيح كده daga cikin sharhin tasrih ala tawdih
So ita san mata abin da za a nake aka mata fata yana ga ita ta'ul maruda la tusakka
na'am ta'ul maruda mm.
la la tusakka
eh amma كيف لا تسكت amma gairu maruda a ce sammat ba eh sai dai sai dai yanzu an yi sai sai an- an yi wakafi a kanta a yi ma in an yi wakafi a kansa a to kanta kan ba faɗa a a Ta ya wani ya za ta ta marbuta bait a ta a oge marbuta kake nufi eh ai na mu ba wannan ai ba marbuta bace tunda asliya ita ce wannan wayar da san da ita da san mata Eh.
fahimta su biyu eh samma da san mata eh san mata eh ta umaru a ba marbuta bace wajen rubuta ta ba eh ba marbuta bace san mata kamar talata ce ai alata thummata thummata sun mata maruda ce thummata a ba marbuta bace ولقد ولقد امر على اللئيم يسبني فأقو- فامر ثم لا ي- ثم yana tana nan a cikin shawahid dinsa sannan zai wajen kitaba din ke ba wajen kitaba wajen kitaba mar- maftuha take ba marbuta ba duba baitin naka walaqad amru ala al-la'i walaqad am yani walaqad amru ala al-la'imi yasubbuni fa amru thum menene kujan cikin a yana cikin sharh ibn aqil amma na manta a wani babi ne a cikin yawa a cikin babil huruf ne eh eh, a cikin huruf haka hurufil jarri haka hurufal jarri eh, a cikin juz'i na biyu ne okay zai ma zo a ce a cikin a cikin al-mu'arraf ah, bi adati ta'rif ne so ba da dadewa ba zai zo ba walaqad amru ala al-la'imi yasubuni famadaitu thumma taqultu la ya'nini ashmuni a babin al ya kawo ta walaqad amru ala al-la'imi yasubuni madaitu thumma ta kaga ya kawo ta thumma ta din ba ta murbuta ga ta nan ma wala ta hina manas la ta ita ma ta din ce ta hadu da la ta din ce aka hada ta da la kaga yace thumma ta thumma harfu atfin wa ta li ta'nifil lafzi to wannan dai gashi a me at-tasri' ala tawdih ya taimaka mana da dhabt din cewa hinnat ne ko hannat وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وما بعده للبعيد النت برنا زوا بكسر الهاء وفتحها وسكون التاء كما في التصريح على التوضيح ya kamata mu ɗauko littafin nan shama akwai da yake gashi yana cikin kwamfuta a ba kom na da shi yana da shi a maktaba ta eh شريك الفيل eh sharhin a sharhin awdahul masalik ne sharhin sharhi ne na'am wa ala madhhabi ghairihi a bisa madhhabar waninsa kuma
هناك للمتوسط hunaka lil mutawassit ga wani matsakaici shi a ce hunaka wa ma ba da hu lilba'i wanda kuma yazo abinda kuma yazo bayan sa hunalika da hinna da sauransu lilba'i yuka ibn malik ya sa rutuba din guda biyu kamar yanda ya tafi a wajen dukkan saura ya sa rutuba guda biyu ne kawai al-qurbu wal bu'd shi kuma ibn aqil yace al-jumhur sun nuna kan cewa wato matakan guda uku ne to mun gama babin ishara mu shiga al-mausul ko kuma mu tafi mu tafi alfiyatul hadith sai zaman to bayan azhar kawai sai mi sahih muslim sai mi sahih muslim bayan azhar kawai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk